الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biyu ga wata ne uku uku ga watan rabi'u sani shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2017 a lissafin turawa muna darasi na 114 a cikin wannan littafi mai tarin albarka na ahkamul jana'iz wa bid'uha na babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na um, Ihya'us Sunnati a cikin birnin Kano a anguwar kofar Nasarawa da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala yau karatunmu shi ma abinda za mu tike a kai shine hukuncin yin sallah a makabarta ko kuma yin masallaci a makabarta ko kuma yin sallah ana fuskantar kabari ko kuma yin sallah a inda kabari yake in Allah ya sa da akan abin da zamu tike kenan da maganganun malamai da hukuncin da shari'a ta shimfida akan wannan matsala din wani zai iya tambaya kamata mu sani me hikimar da ta sa ake ta magana akan kada a yi sallah a kabari ko kada a yi sallah a makabarta tunda shine makasudin karatun ana kokarin a wato kubutar da mutane daga wato aƙida ta ƙudirin cewa kabari yana da wani tasiri wajen karɓuwar ibadanka ko rashin karɓuwarta sannan kuma kada wannan ɗin ya zama wata zari'a ce mana wata hanya ce da wani zai zo ya yi amfani da ita har ya wuce yana bauta wa wani ba Allah ba wannan shine babban makasudi mala yace as-salatu ila al-quburi lil hadith al-mutaqaddimi anifan kar ku manta muna magana ne akan abubuwan da aka haramta a shari'a kada a yi su to abu na bakwai a cikin su shine yin sallah ana fuskantan kabari ana fuskantan kabari kenan ba lallai sai a cikin makabartar ba in dai mutum ya sallah yana kallon kabari kama a sa kabari a alƙiblar masallacin ko kuma a sa kabari a gaban sahun gaba a masallacin malam ya ce annabi yana faɗa cewa la tusallu ilal quburi kada ku yi sallah kuna fuskantan kaburruka ko kabari ɗaya ko kaburruka da yawa وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي وهو اختيار النووي فقال المناوي في فيض القدير شارها للحديث أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود فجمع يعني الحديث بتمام بتمامه بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البالغ ما لا يتي النبي ياتي كدا يصلى انا كلن قبري yace a cikin hadisin akwai dalili karara da yake nuna mana haramcin yin sallah ana kallon kabari saboda hadisin zahiri ya nuna la tusallu ila kaza kar ku yi sallah kuna kallon kabari wannan maganar ta cewa kar a yi sallah a fuskanci kabari yana daga cikin zaɓin imamun nawawi Allah ya masa rama abinda imamun nawawi ya amintu da shi ya yadda da shi ya kuma zaɓa kenan kuma haka imamul munawi babban malami al'imamul munawi ya faɗa a cikin littafin safaidul qadir yana mai sharhin hadisin ga fassarar abinda annabi yake nufi ai mustaqbilina ilaiha kada ku yi sallah kuna fuskantan kabari ko kaburruka lima fihi min at-ta'zim al-balighi saboda yin sallah ana fuskantan kabari akwai girmama wato kabarin matuƙa ka sa shi a gaba kana fuskantarsa wannan ba daidai ba ne saboda shi wanda wato shi shi wanda wato wanda yake yake cikin kabarin ko kuma wanda ake fuskantar kabarin kamar an sa shi ne a martabar ma'abud abin yi wa bauta tunda aka fuskance shi ana kallonsa kamar shi ake fuskanta kamar shi ake yi wa bauta to kuma ba shi ake wa bauta ba Allah ake wa bauta to kaga babu bukatar ka sa kabarin a gabanka a cikin hadisin ya nuna mana ba a so a yi wa sariri kuma a wato rashin ganin girma kamar ya rashin ganin girma kada wato fuskantar kabarin nan zai sa kamar an rage wa Allah girmansa ya kamata shi ya kamata a fuskanta da ibada to amma sai aka karkatar da girman Allah aka ba wani Allah sannan kuma aka yi at-ta'zimul baligh girmama wanda ta kai makura bawa ne amma yau an zo ana bashi matsayi irin na Allah shine al-istighfar bit-ta'zim wa at-ta'zim al-baligh duka dai karshenta ita sallah ibada ce kuma Allah yake fuskanta duk wanda ya zo yin sallah ya Allahu akbar ya ainihin wato daga ya daga kansa kuma ya daga hannunsa ya kalli alƙibla Allahu akbar to wa ya kira Allah ya kira to ya kamata a ce da yi Allahu akbar nan kuma akwai wani a kwance a gaban shi ya zama shi yake gani to wannan ba daidai bane sannan shi wanda aka ginda din aka kwantar da shi an ba shi wani girman da ba kayansa ba ne saboda ko bai isa a masa ba shi girma irin na Allah ba haka imam munawi ya faɗa a cikin faidul qadir so alquburiyuna masu bautar kabari ga sako gare ku annabi ya ce kada a yi sallah ana kallon kabari ina waɗanda suke buɗe masallatai a makabartu ina waɗanda sallar idi ma a makabartu suke yi ina waɗanda mutum zai je makabarta da sallayarsa ya shimfiɗa ta yana fuskantar kabari yana sallah yana miƙa bukatunsa a bashi kaza a bashi kaza a wani wurin ya ce sun maƙala fi maudu'in akhar fa inna zalika makruhun فإن قصد إنسان تبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدأ في الدين ما لم يأذن به الله والمراد كراهية التنزيه قال النووي كذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة وهو مكروه كراهية تحريم وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور وإلا فهو شرك قال شيخ علي القاري أتين المرقاة في شرحه لهذا الحديث ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم والتشبه به مكروه وينبغي أن يكون كراهة تهريم وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها ما لن يتي أول ورن yake cewa makaruhi ne yin sallah ana fuskantar kabari idan har mutum ya zo yana yin sallah yana kallon kabari da niyyar tabarruki akwai waɗanda za su je su yi sallar kuma wai suna neman tabarruki kaji yana sallah kuma yana neman tabarruki a wajen wanda yake fuskanta a wannan wuri to hakika ya zo da bid'a a cikin addini wanda Allah bai yi izini a yi ba ba a zuwa a je a yi sallah a gindin kabari wai ana neman tabarruki ba a nan ake neman tabarruki ba malam ya ce abin da ake nufi karaha ce ta an kyamaci wannan abin imamun nawawi ya ce haka dai mutanenmu suka ce almajiranmu da yan mazhabarmu amma da za a ce haramun nema kwata-kwata ba karahiya ba to gaskiya duk wanda ya faɗa haka bai nisanta daga gaskiya ba kuma ya ce wa yi ukhadu min alhadisin nahyu an salati fil maqbara wannan hadisin da muka karanta za mu iya ɗaukan hukunci cewa an hana a yi sallah kwata-kwata a makabarta kwata-kwata ba a sallah a makabarta kwata-kwata wannan an haramta shi karahiyatu tahrim malam yace yana da kyau a sani cewa annan tarimal mazkura magana cewa haramun ne a yi sallah a kabari dinnan wannan fa inna ma huwa idza lam yaqsid bil istiqbali تعظيم القبور idan har ma mutum ya je ya yi sallan bai yi nufin girmama kabarin ba ne ba fa ya aikata haram kamar ya idan mutum kawai shi dan Allah ya je sallarsa ba dan kabari ya yi ba shi ne aka ce ya yi haram shi ba wani magana girmama kabari kawai dan Allah ya to shi ne aka ce in ya haka ya aikata haram amma in ya je masallaci ya yi sallah a wannan masallaci da yake makabarta ko da yake akwai kabari a cikinsa ko yake fuskantar makabarta da niyyar girmama wato matattun da suke wannan wurin ko cewa sallah a masallaci mai makabartan makabarta mai masallacin sallah a wannan masallacin yana tana da wata kima ta daban ta matsayi to wannan kan shirka ne ma gaba daya shirka ne ina so yan uwa su gane bambancin akwai wanda za a ce shi kawai yana yin sallarsa ne kawai saboda masallaci ne kawai shi bai je sallah a makabartan nan da niyyar girmama wani kabari ba to kowannen ɗin haramun ne idan kwa niyyarsa ta ɗan ƙaru yana ganin cewa yin sallah a wannan makabarta ɗin yana yi ne don girmama mamatan saboda akwai waliyai a ciki akwai bayan Allah akwai malamai akwai kaza da kaza da kaza da wannan niyyar yayi to ya ma shirka me shirka hada Allah da wani wajen bauta me shirka daukan aikin Allah ka ba wani dan adam dauki matsayin Allah ka ba wani dan adam me hadarin shirka rusa aiki take guda ɗaya idan ka yi aikinka ya rugurguje Allah ce hakika mun yi wahayi gare ka da wanda suka gabace ka laina sharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin idan har kai shirka wani al-khitabu lin-nabi al-muradu bihi ummata annabi da ake magana da shi a zahiri amma ana nufin al'ummarsa ne dan shi ba zai shirka ba kai idan kai shirka wallahi aikin ka sai ya lalace in ji Allah kuma wallahi za ka zamanto cikin waɗanda sun yi hasara duk lokacin da ka ɗauki wani abu nan ubangiji ka haɗa wani ɗan adam shi ma yana da shi yana da wannan matsayi to ka shirka innahu man yushrik billahi فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق lalle wanda ya shirka da Allah to kama wanda ya faɗo ne daga sama kafin ya duro tsuntsaye suka kacancana shi iska ta watsar da shi ya baje ya faɗi a cikin wato daji ba ma sami pieces ɗinsa ba Allah ya ce wa man shirk billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna aljanna ba gidan mushrikai bane kenan zai iya yiwa kana musulmi kana sallah kuma ka je ka yi shirka sai ka fita daga addinin ka baka sani ba yanzu idan har sallah a kabari yakan iya kai mutum ya zama mushriki ya kamata malamai su yi wasarare da imanin mutane har a zo ana gina masallaci na juma'a a cikin makabarta wani abun fa duk gashi a cikin littafai ne ake rubuta ka je ma ka yi ma da niyyar kawai sallah ka yi amma dai a makabarta ka yi da wannan niyyar haram ne to idan kuma kai niyyar girmama makabarurkan to wannan kan shirka ne so gaskiya kamata mutum ya kokari a rayuwarsa ya nisanci shirka ya guje ta don ko shirka rusa aiki take a yi hakuri a gyara kawai sheikh aliyu alkari ya faɗa a cin almirqa ya ce walau kana hada ta'azimu haqiqatan lil qabri wa li sahibihi la kafara al mu'azzimu da a ce wannan girmamawa hakikatan ana yi ne ga wakabarin ku ji idan girmamawan ta zama kabarin ake girmamawa da ma'abucin kabarin ake zuwa ake yin sallah a ciki to wanda yake yin girmamawan ma ya kafarta in ji a sheikh aliyu al-qari a cikin littafin al-mirqa bai kamata a yi kamanceceniya da shi ba bai kamata kuma a yi koyi da shi ba kuma lalle ya kamata wannan an ya kuna karahata ta harim karhanci ne na haramci kai fi ma'anahu bal fi bal aula minhuma daga cikin ma'anar wannan da abin da ya fi shi mamuni akwai abin da mutane suke yara a makka a masallacin harami kaga dai ka'aba ga ta nan ita ce iyaka ga kaga ta amma la abu mamaki sai a zo a ajiye in ji shek aliyu alkari ya ce sai a zo a kawo jana'iza saboda jahilcin mutane sai a ajiye gawa mutane kawai sai su rinka fuskantar ita gawar saboda matsayinta da darajarta yanzu a nan gurin dan allah wanda yake cikin harami wa ya kamata ya fuskanta kama zai fuskanta ita gawar da ake sallar gawa gawa ake fuskanta ai alƙibla ake kalla yace wallahi yace wa huwa min mabtuliya bihi ahli makkata yana daga cikin abin da aka jarabci wato mutanen makka wasu daga kasan da yake taro ne malam da yawa akan kalla jama'a da yawa da can da can wancan dan kasa kaza wannan dan kasa kaza an zo wurare masha Allah to akwai jahilai in sun doma ruwansu da ka'aban sai su jana'izar kawai za su danna su kalla su wannan ba daidai ba ne kuskure ne gashi an sanya jana'iza din a wajen ka'aba yastaqbiluna ilaiha ita jana'izar ta kalli ka'aba mutane kuma su kuma su zo su kalli ita jana'izar a'a ka'aban za a kalla so a nan gurin sallah ana kallon kabari sallah ana kallon makabarta shi muka yi magana kai khulasatul qawli cewa haramun ne ko da wani zai zo cewa shi bai yi da niyyar wani abu ba haram ne in ka yi kuma da niyyar girmama mamamacin da ke ciki to shi wannan shirka ne ma hada Allah ne da wani babban zunubi kenan yana cikin alkaba'ir yana cikin almubiqat masu halakarwa annabi da yazo farkon abin da ya fara ambata a cikin almubiqat shine ashirku billah hada Allah da wani kana nema a wajen Allah kana nema wajen wani Allah ya kamata a ce gaba ɗaya aƙidarka a rataye take ubangiji kake fuskanta idan ka samu wallahi Allah ne baka ka yadda da wannan duk duniya su haɗu su taron dangi su ce za su yi maka wani abu wallahi wallahi idan Allah bai so ba ka samu ba hadhihi al-aqida sahiha safiya wannan ita ce aqida wato tatacciyar aqida haka kuma in duk duniya za su ce ba sa so ba su yi da kai ba sa son kai Allah ya ce za ka yi kuma sai ka yi duk wanda kaga ya samu matsayi wallahi Allah ne ya bashi duk wanda kaga ya kaskanta haka Allah ya kaddara masa samun abin duniya ne ko kuma talauci kar wani ya je rataye da wani kabari ko ya rataye da wani dan adam cewa wai wannan shine zai iya bashi wani abu wallahi ba za su iya maka komai ba kar ka wayi gari kana mu'amala wato aqida ka ta zama kamar ma baka da bambanci da masu bautar gunki saboda su ma gaba ɗaya samun su da rashin su sun liƙa shi ne ga wannan gumakan suna ganin da sun shiga wani wahala sai su je tsuguna gindin gunkin nan su ta roƙonsu masu bautar dutse haka masu bautar bishiya haka masu bautar rana haka to shi wanda ya mutu din ne yake kwance a kabari ba da bambanci ai da dutsen da itacen tunda shi ma baya bayarwa Allah kadai ake nema shi kadai tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki shi waye kenan Allah wa lam yakul lahu sharikun fil mulki Allah ce wa khalaqa kull shay'in faqaddarahu taqdira shi ya halicci komai to kaga ba wanda ya cancanci girma da ɗaukaka irin Allah wattakhadhu min dunihi alihatan amma duk da haka wasu ka riki wani wasu allolin ba Allah ba la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura ba su kuma mallakan komai suka riki wasu ba Allah ba alihatan ababen bauta alloli a gare su ba su halici komai ba la yamlikuna mautan ba su mallakan mutuwa ba su mallakan hayatan rayuwa kuma ba su mallakan ta da mutane wallahi duk wanda ake bauta musu nan wallahi ba su mallaki waɗannan ba Allah kaɗai yake roƙa shi kaɗai yake neman taimako gare shi kuma wannan ba yana nuna an rena wasu masu matsayi ba ne duk matsayin mutum ya biyo bayan Allah duk ɗaukakan sai ya biyo bayan Allah to sai aka ce a kira Allah shi kaɗai abu na, farko kenan a yau abu na biyu abu na takwas as-salatu indaha walau biduni istiqbal salam yin sallah a wurin da yake akwai kabari ko da ma ba a fuskanci kabarin ba ka iya cewa yin sallah a cikin makabarta wanda zai ce ai masallacin ba kabarin yake kallo ba ko ba ka bane as-salatu inda hakin matukar dai wurin akwai kabari yace akwai hadisai na farko عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام ƙasa dukkan ta wurin sallah ne masallaci ne sai dai makabarta kenan ba wurin sallah ba ne wal hammam da kuma banɗaki ba wurin sallah ba ne dala na so ku gane wannan hadisin saboda akwai rafafatawa da za mu yi yau kaɗan akwai ɗan tawile-tawile da aka yi yanzu a nan gurin hadisin ya nuna mana ko ina za a iya sallah kuma ƙasa in dai ƙasa ne wurin sallah ne amma banda makabarta ha banda bandaki to in dai akramakallah in dai ka yadda ba za ka yi sallah a bandaki ba to ka yadda kuma ba za ka yi sallah a makabarta ba inda ku ka yadda za ka je ka yi sallah a makabarta to kenan za ka iya zuwa ka je ba da larura ba ka yi sallah a ina a bandaki saboda nassin da ya ce kada ya sallah a banɗakin nan shine kuma ya ce kada a yi sallah mai a makabarta gashi nan dai hadisin ban sani ba ko akwai wata fassara da za a iya masa ba wannan ba Allah alam da hausa dai abin da yake nufi kenan kaga is very clear zahiri ne karara wa ya fidda wannan hadisin ashabu sunan al-arba'a malaman nan mabuta littafan nan guda hudu banda nasa'i abu dawo da tirmizi ibn maja kenan banda nasa'i wa ghairuhum bi sanadin sahihin ala shartu shaykhaini da isnadi ingantacce a sharadin bukhari muslim kama qala al-hakim wa wafaqahu az-zahabi kama yadda imam al-hakim ya faɗa kuma imam az-zahabi ya masa muwafaqa yace wa illa bil irsali an illa hadisi yana da mursali ne amma albani yace wa laysa bi shay wannan illata wanda aka yi ba komai bane bai da wata matsala walau sullima bihi faqad jaa min tariqin ukra imma mun sallama mun mika waya cewa hadisin mursali ne to ai ya zo ta wata hanya salima min al irsali wanda ta kubuta daga cewa mursal din ne wa hiya ala sharti muslim kuma tana kan sharadin muslim وقد فصلت القول في ذلك albani ya ce na yi bayani dalla-dalla akan wannan matsalar a cikin littafina as-samarul mustatab fi fiqhi sunnati wal kitab ina ba da shawara ga ɗaliban ilimi a nemi littafin nan akwai karatu a ciki matuƙa kuma albani ya nuna baiwarsa kwarai da gaske a ciki littafi ne malam jayyid jiddan jiddan في المبحث السادس من آه من الصلاة آه مبحثي وتناشدة ديكي بيان صلاة تو wannan kenan anan gurin a menene wai me me hadisi mursali idan an ce hadisi mursali malam shine tabi'i um, ya yanki magana kai tsaye ya ce annabi ne ya faɗa ka gane saboda me yasa ya zama irsali saboda ai kaga bai da ahaliya wato bai da cancantar ya ce annabi ya ce dan shi tabi'i ne tunda bai hadu da annabi ba to a ka'idan malaman hadisi dole can din yayi breaking kenan ta wato sarka ta tsinki dole kafin shi akwai sahabi ko ba ka bane ba to wannan daga cikin tarifai da da malamai suka yi Allah musu rahama kenan akwai wasu maganganun ba wannan ba in dai an tabi kawai kai tsaye ce annabi ne ya faɗa ya kawo magana ce manzo Allah ya faɗa to wannan yana da matsala kenan to hadisin dai bai da matsalar tunda ya zo ta wata hanya cikakkiya wacce take babu irsalin a ciki hadisi na biyu a wannan babu hadisin Anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati bainal quburi manzan Allah ya hana a yi sallah a tsakanin kaburruka kamar ya kaga anan gurin ba maganan fuskanta ake ba kamar ya zama gefe da gefen akwai kaburruka in dai wuri akwai kaburruka ko to lalle ya kamata a yi nesa da yin sallah a wurin tunda ma annabi ya ce ba a sallah a ina a kabari dan wuri ne ba wurin sallah ba hadisi imam bazzar ne ya ruwaito shi ta hanyoyi da dama daga Anas Imam al-Haisam ya faɗa a cikin al-Majma kuma rijalu rijalu sahiha qultu yace wa rawahu ibn al-Arabi ibn al-Arabi ya rawaito wannan hadisin a cikin Majma da Tabarani a cikin al-Awsat da Ad-Diya al-Maqdisi a cikin al-Ahadith al-Mukhtara wa zadu suka ƙara a riwayar cewa alal janaizi akan janaiza to ko da ma wato ta kama za a yi wa gawa sallah to kada kaza a wannan riwayar kenan kar a zo a yi mata sallah a cikin kabari a cikin makabarta a yi mata a waje hadisi na uku hadisin ibnu umar annabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu fi buyutikum min salatikum ku ware wasu sallolin ku ku rinka yi a gidajenku wala tattakhiduha quburan kada ku riƙe gidajenku kamar makwantai makabartu lesh ha saboda saboda ba a sallah a makabarta ku gane buga misalin kar ku mai da su kamar me kamar makwantai kamar kaburruka wannan wani irin kamantawa ne idan mutum ya mai da gidansa baya sallah ya mai da gidansa kamar kabari kenan saboda kabari ba a sallah a ciki to wannan fassarar ita ce lafiyayya fassara duk da akwai waɗanda suka yi tawili a kai za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan insha Allah hadisin dai bukari ne ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi da ahmad to me ya fi kyawun hadisin na farko dai annabi ya ce ku wari wasu sallolinku na nafilfili ku rinka yi a gidajenku na filfilin da wasu lokacin kake yinsu a masallaci to in dai da dama za ka je gida to ana so ka wari wasu ka rinka yi a gidanka a ɗakinka saboda ka raya gidanka da sallah yan wana musulmi akwai waɗanda sun kashe gidajensu in na ce kashewa ba sun ɗauki diga sun rushe su ba ba sa ibada a cikin gidajen ba sa ibada a cikin gidajen ba daidai ba ne ka zo ka kashe miliyoyin kuɗi ka kera gida iya kira amma ba ka kiyamun laili a cikinsa ai morewa gida ka tashi da daddare kai sallah wani ya gina gida muka je ya kai ni ina gani ya ce malam ai addu'a na ce muna nan muna buga maka addu'a kam sai ya kai ni wani wuri ya ce nan gurin malam wurin kiyamun laili wallahi daki guda yayi wurin sallah ne kawai ai kwarai da gaske ba komai a wurin sai sallaya da qur'anansa na karatu ce nan nake zuwa ta fafata wa malam na ce to yayi ka kyauta ai yayi kokari wanda zai zo ya cika gidan da danin da wurin kallo da wannan babu wurin sallah ba wa in kana ko ina zai iya yin sallah zai iya ɗakin sa zai iya falon sa zai iya abin amma wannan sallah yake da daddare kafin ya tafi masallaci ko in yazo zai yi nafila yara ba sa shiga bara a zubar da wani abu da tiba da sauransu akwai hadisi akai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je gidan sahabbai suka ce ya rasulullah do Allah kai mana sallah mana anan kai mana nafila mana an dan mu samu wurin da zamu rika mu rinka yin sallah to kaga ashe ba laifi dan mutum ya samu wani wuri a gidansa yana yin sallah a wurin to kyan gida shine a raya shi da qiyamul layli a ji karatu yana tashi tsakar dare karfe uku da rabi a ji qur'ani yana bugawa a ciki kwarai da gaske mutanen gida suna sallah kai kuma kana kafe ubadu lailin idza janna dhalamu bihim masu bautar dare kenan lokacin da duhu ma'ana in duhu yayi duhu an shiga an yi bacci su kuma sai su karkade bacci su tashi su miƙe su ta ganawa da Allah albishirinka wanda Allah ya maka wannan arzikin babu abu mai daɗi a duniya da yafi wannan wallahi babu shi wallahi ganawa da ubangiji da daddare ba ai kwarai ai baya ma misaltuwa ai ai kwarai da gaske wallahi al'azimu nake gaya muku abinci ne mai daɗi eh ba zai ma kamantu ba in ka rasa shi kuma sai ka ga haka zaka tashi da ka tashi baka yi kiyamun laili ba sai ka sai ka rinka jin me yake damun ka kaga abubuwa suna ta abin ka ji ba daɗi amma an ka tashi ka yi sallah da daddare wallahi haka zaka tashi cikin farin ciki kuma duk bakin ciki da damuwa da yake damun mutum a rayuwa na rantse muku da Allah guda ɗaya ya kamata mu ku rantsuwa akan wannan abun saboda muhimmanci wanda Allah ya taimake shi yana tashi da dare yana raye dare ina masa albishir da yawa cikin bakin cikin duniya wallahi zai kore shi ba wai dan yana da kuɗi ba ko na makamancin wannan babu abin da yake bada natsuwa da kwanciyar hankali kaga mutum malam kamar miliyoyi ne ya tara wallahi malam ibadar dare shi Allah ya taimake ka kana dan hadawa da litinin alhamis azumin nan masha Allah ji za kai kana tafiya kamar wani karamin mala'ika ne a bayan ƙasa wallahi wallahi ka san malamai suna cewa inna lil ibadi lazza ka lura da wani abu guda ko zama kai karatun alqur'ani a masallaci ka ta karatu ka ta karatu aka yi sallar isha'i aka gama ka tashi kai nafila dan Allah lokacin da ka tashi ya kake ji ya kake ji baya kamantuwa ko wata ran Allah ya ce maka kai sallar asubahi a unguwarku baka da aiki baka fita da sassafe ka zauna a masallacin unguwar ku malam ka fuskanci alƙibla kai ta zabga zikiri kai karatun qur'ani rana ta fito ka tashi kai sallah raka'a biyu annabi ya ce za a baka ladan umra cikakkiya da hajji ma malam idan ka tashi dinnan zaka tafi gida ba wani farin ciki zaka ji malam mai daɗi amma na gaya muku shedan baya bari mu yi baya bari mu yi ko mutum Allah ya taimake shi a gidansa kafin ya kwanta bacci ya dan zauna ya dan samu minti ashirin talatin yana zikiri ka ambaci Allah sai bacci ya ɗauke ka bacci za ka yi mai lafiya kuma ka tashi akan kari akan lokaci to annabi ya ce ku raya gidajenku da ibada na faɗa wannan ina maimaitawa ne na yi bayani akan saboda na san lokaci ne yanzu na jin daɗi da neman aji daɗi muna kashe kuɗi a gidajenmu tabbas gina ɗakuna mu siyo kayan alfahari mu saka yayi wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabanka na duniya amfanin kuɗi a kashe su ko ba ka bane siyo ka gyara ka more ko ba ka bane amma morewa ka ta banza fa idan baka da ibada baka bauta Allah a cikin gidan shirme ne wallahi to ka ku riƙi gidajen ku zamanto makaman makwantai dan ba a sallah cikin makwantai hadisin bukhari da muslim da imam ahmad na na hudu daga abi huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa la taj'alu buyutakum maqabira kada ku mai da gidajen ku kamar makabartu inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara la ilaha illa Allah shaydan baya zama gudu yake duk gidan da ake karanta suratul baqara baya zama ina wanda aljannu suka dame su ina wanda kawai yana kwance a gida sai rinka jin ana daka a bayan ɗakinsa ko ka ji ana guda karfe uku fa ka ji an kawo amarya uku akwai matsala ko ka ji ana sakuwa firtik firtik firtik shaidanu ne suke ta kama ziyara gidanka duk gidan da aka bar shi ba a zikiri ina tabbatar muku aljanu nan suke haɗuwa shi kuma sharin aljani in yayi yawa a guri barna yake barin dan gaya muku abin da malamai suke faɗa akan wannan babin dangane da gida ku ji da kyau Allah ya taimake mu babban abin da yake wa gida tahsil ba wa gida kariya wato wato wani immunity haka tsaro da da gidan zai samu bayan dakin da bogulas da ka saka da waye to yin zikiri da karatun qur'ani a ciki in na ce zikiri ina nufin ambaton Allah in general ba ina nufin mutum ya zo ya zauna yana zikirin bid'a ba ba shi nake nufi ba ya zama dai ana ambaton ubangiji a ciki ana saka rediyo karatun qur'ani sannan shi mai gidan yana karanta qur'ani ƴaƴan gidan suna tilawa qur'ani a gidan akan kunna qur'ani tashoshi din nan ana sa qur'ani wannan ina gaya muku wani kantikarki ne wani tsaro ne na musamman mutum yake saukarwa a gidan shi kakka bari su kashe maka gida da kaɗe kaɗe duk inda ake kida shaidanu ne suke taruwa wurin da yawan sallah shi ma yana bawa gida tsaro da kariya yawan sallah da kuma general karatu na addini tuna Allah a ciki shi ma yana cikin zikirin ai ko kunna kaset ɗin wa'azin a cikin gidan ya zama alheri ake faɗa a cikin gidan ko a cikin motar duk wannan wani tsaro ne na musamman saboda Allah ya jarabe mu haka ya kaddara mana muna rayuwa da halittun da ba ma ganin su su ne aljanu a cikin aljanun nan kamar da ibnu taymiya ya bayani a cikin da yawa cikin littafansa aljanun akwai mutanen kirki akwai na banza a cikin su mutanen kirkin halittun kirki cikin aljanu suna tare da mutanen kirki galiban kuma duk inda ake kirki suna wurin na banza kuma sun fi goyon bayan mutanen banza sannan suna shiga cikin mutanen kirki su cutar da su to akwai abubuwan da ake mutum yake ajiye aljanu a gidansa ya sani ko bai sani ba na farko bola duk inda ake tara bola in dai a cikin gida ne to in Allah sa da wannan bolar wurin aljanu ne shi yasa barin yaro yana da rarrafe ko karamin yaro ya je yana wasa da bola ba sani ba akwai hadari kwarai da gaske saboda baya zikiri yaron ba lalle bane kuma uwarsa tana yi to sai ga ko ya kamu da ciwon kafa ko kuma kaga shafan aljan ya same shi saboda watakila ya je inda suke to shi yasa bola an fi son ajiye ta a gefe a gida a gefe inda son samu ma in ba larurar zuba bola ba ba abin da zai kai mutum gurin amma yanzu talaucin da muke fama da shi da rashin wurin zama da rashin yalwa sai ga bola a tsakiyar gida ko bola akan hanyar gida ba yanda zaka yi ba ka da yanda zaka ajiye in ba nan ba amma lalle bola matattaran aljanu ne lalle bola matattaran aljanu ne da ta cikin gida da ta waje yanzu ci gaban wai na bature ya kai ga har a cikin ɗakin ka zaka saka dusbin dan wannan kwandon zuba sharan kai ta zubawa a ciki to duk inda ake an da ake ajiye wannan to akwai shaidanu a wurin su kuma suna fifita wurin kazanta abu na biyu ɗakin da ake tara shirgi inda ake zuba shirgi kaya karukuce karafunan mota ne tsohon gado ne kwanukan mata ne da aka daina yayin su takalman yara ne tsofaffin mokara ne irin wannan dakuna dai haka kamar ka ce sto sto haka wurin tara dai shirgi san akwai mutanen da suna da kokari wani ya ce shi inda ya canza karfin mota ba ya jefar da shi yana da yadda yake ajiye shi ta ajiye shekara goma motar da amma daina yanki kana da karfin ta ajiye ya fa mutu amma mutum zai ajiye wai saboda bacin rana da sauransu da katako ne wannan aljanu suna zama dinkim haka malaman da suka san harkar aljanu suke faɗa a littafai suka rubuta da ɗakuna a yi ɗakuna ba kowa a ciki a yi kwarai da gaske kai baka kawo amarya ba ga wadata ka yi gida ka ga mutum ya yi gida iya ganin girman amma mace ɗaya ne a ciki iyaye mata iyaye mata wai su wannan kuraman dama suna magana ne ina ji dan sauti sauti da ke ji ne iyaye mata a yi haƙuri ba ina gayyato muku kishiyoyi ba ne amma mutum ya yi iya abin da yake da bukata gina ɗakuna da falika ba a amfani da su tabbas garanti ka tambayi duk wanda zaka tambaya in Allah ya so yadda shaidanu ne suke zuwa su zauna a ciki wani ba ya je ya shiga wani daki wani shiga aka bashi mari fau ya ce kai ya aka yi kuma gidan shi ne saboda mutum zai zo malam ya gina gida iya ganin ka wani ya ce ya gina gida wallahi ya ce sai wata biyar shida bai je wani wurin ba ga dakunan kuma an yi fanishin an zuba gadaje kaji ko an saka kayan kallo an saka kujeru da falika amma ba a iya zuwa kai iya wanda zai ma amfani zaman duniya ba wani abu bane yi iya wanda zai ma amfani kai da bangaren ka da na iyalinka da na ƴaƴanka sauran wurin fa ka gayyato wasu su amfana in ko ba haka ba ba bukatar kashe kuɗin ka kar ka gina wurin ka bar shi ya zama fili ko guje-guje yaran ka su rinka yi amfani da shi so ɗakuna da ake barin su ba amfani a rirrufe a rirrufe in Allah ya so da akwai shaidanu da aljanu a ciki to me ake so a yi amfani da su yanzu mutum sai ya zo sai ga ya gina gida Allah ƙara wadata Allah ƙara rufin asiri Allah ya muku albarka sai mutum ya falina falika wannan falansa ne in yana tare da matarsa akwai wani kwamataccen ciki wanda in ya gama zama da ita wannan shi kuma nasa ne shi kadai sai je zauna akwai wani kuma ta waje shi kuma wannan na baki ne don falo ne an kashe miliyoyin kudi a ciki to a cikin na bakin kuma akwai wani kuma na can ciki shi kuma na ganawa ne ko da ana tunani da mutane to akwai na gana wani ma har da ƙari wani safaya kuma duk an zuba miliyoyin kudi a ciki na je gidan wani bawan Allah ziyara irin wannan falunan ya nuna mu talabishin ne guda ɗaya wata wai LG sabuwa ina jin insha Allah ta'ala ni me nace wata siriya yace malam kaga wannan talabishin na ce ya kware kuwa na ganta kamar wani faranta faranta haka ta yi haka ni dai na ce bari dai in kashe kwarkwatar ido na bari dai in je in gani na je na tsaya ya ganta ya dariya ce malam ka san wannan nawa take na ce ya ce miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da wani na ce wannan ɗin ya ce ya kware kuwa da gaske ya ce akwai ta miliyan uku ai wannan screen tv wanda ake sawa plasma ake cewa kowace ita wannan ajiye ta aka yi a ƙasa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ko naira miliyan uku faranti ce a ajiye kurin wannan talabishin ɗin ita ɗaya ta isa ta sayo wani talaka gida guda da zai zauna da shi da iyalinsa jama'a ku kula kai kar wani ya magana fa cewa ne haram bane ba cewa halal ne yawa halal ne ku saya ku saka Allah sa albarka ku saurari tambayar ubangiji a kiyama ba wani matsala a saya a saka amma ni yanzu abin da nake magana mutum yayi wannan gatan ya kashe wannan kudin kuma baya bautar Allah a gidan can nake so na hedin kuma ya zo ya zuba shi kuma baya iya amfani da shi wani ma wallahi Allah sai wata biyu uku ma bai je zauna a falon ba saboda bai da lokacin zaman falon kullum yana kan jirgi kamar tsuntsu yau yana ingila in ya da kwana biyu uku kafin ya je nan wurin ya ta kora ya ta lalacewa akwai wanda ya ɗebo kujerun na miliyoyin kuɗi ya zuba wallahi da suka daɗe a zaune kawai suka fara marmashewa kawai saboda ba a zama ba amfani da su an yi asararsu su haka Allah yake wa mutane sai ya baka wadatar ya baka inda zaka kashe kuɗin ka kashe su a banza ba lada kuma kai baka ci amfani baka taimaki wani ba ban fa hana ba yawwa kada wani ya ce na hana jin daɗi ne ko na hana more amma a yi lissafi shi sa wallahi turawa kun ga arna ne amma wallahi wani lokacin suna da tunani mai kyau shi bature ko duk abin da kaga yayi iya bukatar sa yake ba bukatar mutum ya ce yanki daji guda gida guda shi shi kare da kai sai mata ka ta hana ka kara mata ta sa ka gina katon gida kuma ta ce ba za ka kara aure ba kai mata dakin ta ɗaya mana da falo ka kyale ta ka je ku ta squatting da ita a dakin kwarai da gaske amma ka yi gida tafkeken gida ‘ya'yanka ma ba sa kwana a ciki sai a boys kwata tsohuwarka ta zo daga ƙauye ba ta da damar da za ta kwana a wannan gidan naka sai dai a boys kwata ka kai mamarka boys kwata babanka bayi da yancin da zaka sa shi a wannan manya manyan falukan ka ajiye shi ba a ajiye shi a gurin a boys kwata kake ajiye shi gashi nan muna gani aiki mu gama kashe kuɗi a gidajen mu amma iyayen mu ba su da wurin zama a ciki hajiya hajiya ga ɗakin ki can an gina miki hajiya hajiya tana can gefe hajiya tana baya wajen da ake ajiye itace can ake kai hajiya bari dai in bari haka kan da shiga wani in tsallaka in dan shiga wurin da bai kamata in shiga ba to duk matattara aljanu ne da inda ake kaɗe kaɗe duk wurin da ake kaɗe kaɗe da wake wake ko ake sa kaɗe kaɗe da wake wake a gidaje to wurin aljanu ne to me zai kori wannan gaba daya yawan karatun qur'ani musamman suratul baqara annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu yace ku rike yace kar ku mai da gidajen ku kamar makabartu yace ku sani cewa shedan baya zama a duk gidan da ake karanta suratul baqara kenan ku yawaita karatun alqur'ani a gidajen ku musamman suratul baqara tana da karfi ko shedani mutum yake da shi irin aljannan nan ka bashi bakara ya ta bugawa za su yi dole aljannan zai tafiya bashi in Allah ya so yadda musamman yana yin karatu mai kyau karatu na nutsuwa to kaga ashe riba ne in rinka sa suratul baqara a gidana ashe riba ne in rinka sa yara na suna karanta suratul baqara a gidana ashe riba ne in rinka kunna talabishin din za a rinka karatun qur'ani a gidana ashe riba ne in rinka karanta suratul baqara a cikin motata ko in kunna kaset ana karantawa kariya ce ta musamman ba sai ka ɗauki laya ka rataya ba ba sai ka je ka ɗauko wani kafo ka ɗaure shi da likafani ka rataya ba ba sai ka je ka ɗauko hoton wani mutum ka liƙe ba ka ce wai shine zai baka kariya a gidanka ga bakara hadisin muslim وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر حديث أننا أكو إمام البخاري يما ترجمة شوى babin da ke magana akan an haramta yin sallah a cikin makabartai mun faɗa cewa sun ce karahiya suna nufin haramci wa bayyana wajha zalika al-hafiz fi sharhihi fa qala fi mukhtasarihi amma mukhtasaruhu hafiz ibn hajar yayi bayani kuma ya faɗa a takeice yace istanbata min qawli fil hadith la tattakhidu ha quburan أن القبور ليست بمحل للإبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال الحديث دال على كراهية الصلاة في القبر لا في المقابر قلت قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر وقال ابن التيني تأوله البخاري على كراهية الصلاة في المقابر وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ واتو منه ذلك تو ga wani rikicin bari mu ga ya za a yi malam ya ce an yi istinbati ma'ana an ciro hukunci a cikin wannan hadisi cewa la tattakhiduha quburan kar ku riƙi gidajenku a matsayin makabartai cewa annal kubura laysat mahallan lil ibadati kai tsaye makabartai makwantai ba wurin ibada bane kada wani ya ce zai yi ibada ya je makabarta kada wani ya ce yana da wani zikirinsa da zai je yayi ko na juma'a ko na ba ko ba na juma'a ba ya je a kabari yayi a'a alqubura laysat mahallan lil ibadati ba wuri ne na ibada ba abin da aka sharanta mana yin addu'a a ciki wannan ko mun karanta nasi a ciki amma mutum ya je zauna dushin ya ta tilawa qur'ani ko kuma mutum ya je ta sallah a ciki a'a shi yasa ya zamanto sallah a cikin makabarta abin ki ne ismailiyu wannan sunan mutum ne al-musannifa fi hadhihi tarjama yayi bayani shi kam yana da wani ja akwai wata jayayya da yake da ita akan wannan mas'ala din bari ku ji abin da yace ku ji abin da yace yace alhadisu dalun ala karahati salati fil qabri la fil maqabiri yace wannan hadisin fa yana nuni ne akan an haramta ko an hana yin sallah ko an ki yin sallah a cikin kabari fil kabari la fil makabiri ba wai a makabartu ba kaji wata magana kuma wai annabi ya hana kar mutum ya shiga cikin kabari cikin kabari fa wai Allah akbar tsakani da Allah wasu maganganun bai kamata mutum ya faɗi wannan magana ba magana ta gaskiya to yanzu ya za a yi sallah cikin kabari kuma shi kabarin ina ke wannan wurin to ya za a ta ya za a yi sallah cikin kabari rami ne ba lalle ne ba ma ka iya tsayawa dirshan haka ka kalli alƙibla a ciki ba lalle ba ne tunda kudu da arewa yake fuskanta to ya za a ya ce malam ismaili ya ce ya ce ya ce abin saboda tsamar ya bada tawili cewa hadisin ai ba wai ya hana sallah a makabarta bane a cikin kabari ne aka hana ba mamaki wani in ya rena maka hankali ya zo ya gaya maka wannan maganar ka nutsu albani ya ce to shikenan mu je a hakan ai akwai kuma lafazin da annabi ya ce a makabarta kamar yadda imam muslim ya rawaito riwayar abi huraira la taj'alu buyutakum maqabira ku daina mai da gidajen ku makabartu me makabartu makabarta wurin binne mutane saboda ba a sallah a wurin ibnu tini yake cewa imam bukhari ya fassara shi akan kada a yi sallah a makabarta ka san ko ismailiyu dai ina jin insha Allah imam bukhari dai ya fi shi fahimta to bukhari ma abin da ya fahimta hadisin abin da yake nufi ka a yi sallah a cikin makabarta ba wai a cikin ramin kabari ba jama'a malamai da yawa sun aya wato yawa shikenan yace wata awwalu jama'atun ala annahu inna ma fihi nadbu fi ila salati fil buyuti da yawa sun fassara cewa hadisin kuma yana nuna mana an kwadaita mana mu rinka yin sallah a cikin gidajen mu saboda kar mu me da su makabartu saboda makabarta ba a sallah yace idil mauta la yusallun saboda matattu ba sa yin sallah matattu ba sa sallah ko ka annahu qala wannan matattu ba sallah din akwai yar magana da zamu zo nan gaba mu yi akwai hadisi wani sati zamu karanta insha Allah cewa an samu riwaya cewa annabawa rayayyu ne a cikin kabarin su kuma suna sallah to za dai mu zo mu tattauna akan wannan yaya abin yake sauransu to amma dai yanzu dai ku rike mu tafi akan cewa matattu ba sa sallah kamar cewa la takunu kal mautal ladina la yusalluna fi buyutihim wa hiya al qubur kar ku zamanto kamar matattu wanda ba sa sallah a gidajensu menene gidajen kaburruka halaccin yin sallah a cikin makabarta ko hani falaisa fil hadisi ma yi ukhadu minhu dalika yace shi wannan magana sa wannan malamin hana yin sallah ko halaccin yin sallah a cikin makabarta to babu a cikin wannan hadisin da za a iya daukan wannan hukuncin albani yace in arada annahu la yu'khadhu minhu bi tariqil mantuq fa musallam idan malamin nan yana nufin cewa ba za a ɗauki wannan hukunci a mantuk kamar furcin hadisin ba to wannan an miƙa wuya wa in arada nafiya zalika mutlaqan in ko yace kwata kwata hadisan ba sa nuna cewa kar ai sallah a makabarta haka yake so yace to fala wannan ba za a yadda da maganar sa ba faqad qaddamna wajhan simbatihi mun gabatar da fuskar fitar da hukunci akan haka وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة موضع بموضع للصلاة yace mun kawo maganganu ne yawa kamar yadda ibn munzir ya ruwaito daga wajen malamai masu yawa cewa sun kafa hujja da wannan hadisin cewa makabarta fa ba wurin yin sallah bane haka malamai suka faɗa haka imam al-bagawi ya faɗa a cikin sharhu sunna da imam al-khattabi الباني يشي وهذا هو الأرجح أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة وأن شيني في رنجاي حديث هنا نونا من فباء صلى مقبرة لا سيما بلبس أبي هريرة فهو أصرف في الدلالة مسمى ما دلافة أبو هريرة دي فتوى في لي وجن كفا حجة أكم وانا وقول الإسماعيلي إنن يدل على كراهية الصلاة كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر shi kuma wannan Ismaili ai so yake ce mana wai an ki ai sallah a cikin kabari ne ba a makabarta ba ma'a mukhalafati sariha tare da wannan magana ta Isma'ili ta saba karara li hadisi Abi Huraira da hadisin Abi Huraira fala yahsunu hamlu hadisi ibn Umar alaihi ta yanda ba zai yi a dora hadisin ibn Umar akan shi ba li anna salata fil qabri ghairu mumkina ada yace to ai da ma al'ada ma sallah a cikin kabari ma ai ba zai yi ba ko ba zai taɓa yiwa ba fa kaifa yuhmalu kalamu shari'a alaihi to ya za a dauki maganar shari'a a ce abin da suke nufi yaya shari'a za ta yi magana akan abin da ba zai yi ba yaya shari'a za ta ce kakku sallah a cikin kabari alhalin shari'a ta san ba zai yi ai sallah a cikin kabari ba waye sai yi sallah a cikin kabari ai ba zai yi ba to wannan ba daidai bane kuskure ne to sai ya ce wa qaulul wa qaulul ibn tin al mauta la yusallun matsala ta gaba cewa da ibn tin yayi mamata ba sa sallah to ya ce laisa bi sahihin wannan magana fa ba haka bane to shi kuma insha Allah mun do karatu na gaba sai mu ji ya ake mamata kuma suke sallah abinda muka faɗa daidai Allah shi ma mu lada wanda muka kuskure ko tuntuma harshe Allah ka rangwanta mana ka kuma yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh